أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى كل إنسان يصلح قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kubra mata yau idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta tattauna ne kan wasu daga cikin tashi na kyawawan ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kubar tana farawa da kalma godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tarbiyyantar da annabinsa kuma ya lantar da shi ya kyautu da kuma tarbiyyar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama to abin koyi da duk wanda yake fatan ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala la min lafiya kan lafiya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kanka yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim tsira da amincin Allah subhanahu tabbata ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi rahma da talibai gaba ɗaya wanda shi ne mabuɗi na dukkanin alheri mai shiryarwa zuwa ga hanyar hanya na tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsira da aminci tsara tabbata da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada yake cewa innama bu'ithu li utammima salih al-akhlaq cewa ni dinnan an turo ni ne domin na cika kyawawan ɗabi bayan haka ya ku ɗan kwana musulmi ku ci barci ci gaba da cewa wannan masoyin namu wanda yake shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rayu tun daga farkon rayuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa cike da kyawawan ɗabi'u wanda yake ya nisanci dukkanin wata ɗabi'a dukkanin wata ɗabi'a wacce take aka san wancan shi kaga dai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ci kowa ilimi in ilimi ne takamanka to shi ne tushen ilimin ya fi kowa iya zance in magana kake takama da shi an ba ka daudin baki to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine kashi da shi ba ake buga misali kan riko da amana kan gaskiya saboda haka ne ma yake fada cewa addabahu Allah yace addabani rabbi Allah madaukaki sarki shi ne yake tarbiyya da kuma ya kyauta tarbiyyar ta ba kaga shi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa hankali shi yasa duk abin da kaga ya ce a yi to ba a da bukatan wai ka tsaya kana shawara a ci ko kana kaiwa da komowa a kai zan aikata ko ba zan aikata ba saboda haka Allah ya ja kunnen mu a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu amran idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri yace baya daga cikin tada baya daga cikin ɗabi'a na mutum na kwarai na musulmi na kwarai wanda idan Allah da manzansa sun ce abu kaza ya tsaya ya rika cewa ni zan ma yi ko ba zan yi ba da ma dai kaza ne ma dai da ya dan kusan kusan ne Allah ya ce a'a ba musulmin kwarai bane wannan mutumin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah zai ce ai kaza ya tsaya yana dogon tunani ko dogon nazari yake kaga in je na dalili to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kudi in magana kake kan hakuri to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to iyaka ne karshe ne kan hakuri babu halitta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko in gaskiyan zance ne to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ake ce masa sadiqul masduq shi ne gaskiya ne abin gaskatawa domin kalma ɗaya zance ɗaya daga cikin zartukan annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama in mutum ya yi ganganci ya ƙaryata shi ke nan duk shekarunsa a musulunci ya fita allah ya kare shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kunya ka kalla ba ya fi kowa kunya shi yasa ma ake cewa idan akwai wata budurwa wacce take ta fi kowace budurwa kunya to bata kai kunyar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in jin kai ne saboda dukiya da Allah ya bata da mukami da Allah ya bata kana ganin kana jin kai to jin ɗanka bai kai jin ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dai tuna abin da kafirai suka yi masa ka tuna abin da mushrikai suka yi masa lokacin da ya tafi Fatima don ya gayyace su zuwa ga addinin musulunci kuma ƙara mara masa baya kan abin da kafiran maka suka yi masa amma me suka yi wa'annan mutane suka koma gefe suka zubo wawaye daga cikinsu suka bai wa yara ƙanana daga cikinsu duwatsu suka rika jifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har sai da yake sun farfasa goshin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da daraja Allah subhanahu wataala ya turo malaiku yace je ka ce ina gaishe da annabi ka tambaye shi me yake so a ma wa'annan mutanen nan da nan mala'ika jibril ya taho da shi ɗan sako yace Allah yana gaishe ka ya annabin Allah bayan gaisuwa Allah ya ce tare da ni yanzu akwai mala'ikan da yake lura da duwatsu in ka aminta a sa duwatsun da ke kewaye da tsawon cikin nan su barkaɗe su su nike su in ba haka ba a sa iska ta yi musu kamar yadda aka yi wa adawa me ya fito bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi a'a ina fatan ta zuri'ansu ta abin da za su haifa a samu waɗanda za su yi imani da ni su bauta wa Allah shi kaɗai. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ƙara da faɗa ya ce, Allahumma bi salli qaumin fa innahum la ya'lamun. Yace ya Allah a gafarta mu mutanen nan nawa ba su san ni bane Allah ya ga musu sallallahu alaihi wasallam. Kaga in jin kai ne ai babu wanda ya kai wannan annabi tare da cewa wayannan mutanen sun cutar da shi har sun zubda jinin sa ne tsaki sallallahu alaihi wasallam shafaqa tausayi sallallahu alaihi wasallam sabida tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fara sallah da niyan zai tsawaita ta ya karanta kaman ayoyi hamsin amma da ya ji kukan yaro jariri a bayansa sallallahu alaihi wasallam sai ya sauke shi yake saboda mene kada waɗannan yaran a hana uwansu ko ka karanta saboda tausayinsa da jin ɗansa ya kasance yana yin sallah ba sallah ta jan'i sallah ta farilla yaro karami jikansa wasu malamai suna cewa imamu hasan wasu malamai na cewa imamu husaini ya lallabo ya lallabo ya ɗare wuyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sallah ta farilla annabi ya kai ya dade annabi ya fita har sai da wanda daga cikin sahabbai yake ko dai lafiya ya dan dago sai ga yaro ne ji tauyan manzon Allah sallallahu alaihi ya ƙara komawa wannan sahabi zuwa jin kaɗan yaron nan sai ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago bayan an ƙi da sallah ya ce na dagowa ne kada na yanke ma wannan yaron jin daɗi shi ne kaunan mushau Ibrahim ya take cewa ina ma dai da a ce ni ne wannan ɗan ƙaramin yaron da nake wuyan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya kai alwana wa akramuhum lak shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowace rai tsada shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da arja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alaikum shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa ɗaukaka in ɗaukaka ce ta kamarka to ba ta kai ɗaukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ɗan uwana musulmi ka sani dukkanin wata ɗabi'a kyakkyawa to ta annabi Muhammadu ce sallallahu alaihi wasallama mutane suke yin koyi da shi ka gani dai dukkanin wani kyawawan ɗabi'u shi ake jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin abin da yake aka san haka to ba a jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dan uwana makiyin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shaida kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara dukkanin wasta da na girma haka ni ba in ana magana adalci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya shi adalci to wani mala bayan shi ne Allah ya saukar masa da wannan fakan nasa yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani ko yaya ko ba zai zama to ya kowa adalci ba wannan adalci shine ake bukatar ni da kai da kake sauraron mu a daidai wannan gaban mu zaman to muna tabbata adalci kada sabanin mu da wani ya hana mu yin adalci yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ijilu huwa aqrabu lit taqwa muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana aka yi maulidi lafiya ko aka gama lafiya duk da watan dama gaba ɗayan ta na yin maulidi warafi guda ɗaya da al'umma suke da shi shine waɗanda suke ma'aikata gidan talbijin na tarayya ba su yi ma masu yin maulidi adalci ba maimakon su gayyato wanda yake ahalin maulidi sai suka gayyato wanda ba ahalin maulidi ba ne ya koma yana kukan maulidi a kai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'umma su koma suna ma kowa adil in za a yi abu to a nemo mazauna abin ahalin abin su yi magana akan abin gidan talbijin na tarayya ba gidan talbijin ba ne na wasu ba na wasu ba a'a na tarayya ne an gane wannan Allah ya ba mu ikon gyarawa su wanda yake mahukunta ne za su kai wannan magana zuwa gaba domin a gyara saboda haka ake kira musulmi a duk inda yake ya koya yin adalci ya yi aiki da adalci dan uwana ba kawai ga musulmai ba an wanda ba musulmai ba musulunci cewa yayi kai musu adalci Allah ya ba mu cikin ka gani shi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi gaskiya to ta yaya ma ba zai zama to mai gaskiya ba bayan shi ne Allah subhanahu wataala ya saukar masa da fadansa yake cewa a gaya wa al'umma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya ce dan uwana shi wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk wata dabi'a da ka sani to Allah ne bai kushe ba ya rika zaba masa wannan dabi'a shi yasa ma ya faɗa wa innaka la'ala khuluqin azim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisin da ka haddace yana cewa inna Allah astafa kinanaka min walad Isma'il lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba daga cikin kinana annabi Ismail kamar yadda ya zaba daga cikin Quraysh daga cikin Kinana kamar yadda ya zaba cikin Quraysh bani Hashim kamar yadda ya zaba kamar yadda ya zabe daga cikin bani Hashim ka sani ne zababbe ne in ji annabi Muhammadu ne zababbe ne in ji annabi Muhammadu ne zababbe ne Allah ya zabe ni sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwana mu wannan ita ce kutuba ta farko kutuba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutuban ta kira cewa ya ku ɗan uwana musulmi ka sani shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi ne domin ya aiki kwara ɗaya wannan aiki kwara ɗayan shine a cika kyawawan ɗabi'u karkashin kyawawan ɗabi'u shine zaka cire cewa Allah ya hana ayi masa shirka shine zaka cire cewa Allah ya hana ayi karya shine zaka cire Allah ya hana ashabiya shine zaka tabbatar da cewa Allah ya ce a kyautata wa iyaye shine zaka zaka tabbatar cewa Allah ya ce a kyautata wa makwabta da sauran kyawawan ɗabi'u shi yasa sallallahu alaihi wasallam yake faɗa innama bu'istu li'utallima salih al-akhlaq a ɗaya ruwayan da ka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama bu'istu li'utallima makarim al-akhlaq ya kai dan uwana musulmi za ka ɗan daga cikin zartukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake umartar al'ummarsa su zamanto sun ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'a domin su yi aiki da shi kuma su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadari akan dabi'a na ama mu'amala da mutane gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi tiyarukum ahasinukum akhlaqan zababbu daga cikin ku kamar kace mafi alheri daga cikin mutane su ne wanda suka fi kowa kyawawan dabi'a kenan da ni da kai idan muka zamanto ba mu da kyakkyawar dabi'a shi kenan lamarin mu ya baci kamar jiro idan babu wata lamba kafin wannan ziran wannan ziran ya zama to banza amma da a ce kafin ziran an samu daya to idan zero ya biyo baya sai ya zama goma in ka ƙara zero gaba sai ya zama ɗari in ka ƙara gaba sai ya zama dubu haka in kana ƙara ziran nan bayan ga ɗaya a baya to sai ya bata abubuwa masu amfani kenan kyakkyawan ɗabi'a to shine babban abin da musulunci yake ci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ka haddace ba ma sun ga dan uwana ya riga ya haddace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa albirru husnul khuluq shi aikin nagarta shi ne kyakkyawan ɗabi'a Allah ya ƙara fassara maka wannan a cikin Qur'ani saboda ka kiyaye kar kai tunanin ma hadisin rarrauna ne bari tana kace ko ma za mu yi aiki da shi ko ba za mu yi ba Allah subhanahu wataala yake laysa albirra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل haka har zuwa ƙarshen ayi ya ku dan wani musulmi kan abin da yake yake da alaka da yi wa iyaye biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja ya ja hankalin al'ummarsa inda yake cewa lokacin da wannan sahabi ya tambaye shi wai wane ne ya fi haƙƙi a kaina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wanda ya fi kowa haƙƙi a kanta ita ce mahaifiyarta ya ƙara tambaya yake saiwa manzon Allah yake mahaifiyarsa ya ƙara tambaya yake saiwa manzon Allah yake mahaifiyarsa ya ƙara tambaya sai manzon Allah yake sannan sai ba wannan ya nuna mana kima da martaba da daraja da uwa take da shi akan mahaifi amma da yawan Allah ya ce mana da yawa an fi ganin kiman uba akan uwa wanda yake wannan kuma kuskure ne ya fi kyau dai a dukkanin su guda biyan a girmama su a mutunta su amma uwa kar a yi wasa da ita domin ita ne wadda ta ɗauki nauyin mutum tun yana ɗan dugun mani har zuwa lokacin da ya ga wata tara da wasu kwanaki Allah subhanahu wataala ya sa aka haife shi sannan bata yadda shi ba ta ci gaba da renansa har zuwa lokacin da ya kai lokacin da ya wadatu daga barin shan duk da haka bata banki ba ta ci gaba da goya sa har zuwa lokacin da ya fara karfi a cikin tafiyarsa ya kai ɗan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa hakkokin iyaye a wuri ɗaya cikin hadisin da ba kai ba ma yaron ka ya haddace shine la yadkhul jannata a kulli walid duk mutumin da yake saba wa iyayensa ba zai taba shiga aljanna ya kai dan uwana kan abin da yake da mu'amala yake da alaka da mu'amala da mata ko kan abin da yake da alaka da mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jan hankalin al'umma yayi da kowa ya kyautata wa iyalansa kar ka yadda ka munanta wa iyalanka kar ka yadda ka tozartar da iyalanka kar ka yadda ka bar iyalanka babu abinci kar ka yadda ka bar iyalanka babu sutura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khiyarukum khayrukum khayrukum li ahli mafi alheri a cikin ku shine wanda ya fi kyautata wa iyalansa manzon Allah yace saurara ka ni da nake annabin Allah ma to ni ma ina kyautata wa iyali na sai ya sa yace wa ana khairukum li ahli tuna kowa kyautata wa iyali ya kai dan uwana ga lokaci ya riga ya riske mu za mu tsaya a nan wurin abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innahu waliyyu dhalika qadra alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي أجب نبيه فأحسن تأديبه واجعله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله وملاقه قائم في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الفاتح لقاتل صراط الله الكامل السميع وعلى آله حق قدره والمدار العظيم القائل إنما بعثت لأتمم صالح الإسلام أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ من أول أمره إلى آخر لحظة من حياته متحليا بكل خلق كريم مبتعدا عن كل وصف ذميم وهو أعلم الناس وأفقهم وأفقههم لسانا يضرب يضرب به المثل في الأمانة والصدق أدبه الله فأحسن تأديبا وكان أرجه وكان أرجه الناس عقلا وأكثرهم أدبا وأوفرهم حلما وأصدقهم حديثا وأكثرهم حياء وأوسعهم رحمة وشفقة وأكرمهم نبذا وعلاهم منزلا وبالجملة إخوة الإيمان وكل خلق محمود يليق بالإنسان فله صلى الله عليه وسلم منه الحسن الأكبر والحوض الأكبر أوفر وكل وقت مذموم فهو أكرم الناس منه صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عنه شهده بذلك القاضي والجاني والعدو والقديم وهو بحق رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبي المجتبى الذي قال عن نفسه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء به قائلا في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله من سن ومكارم الأخلاق لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق وهذا قصص من أقواله وقصص من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في حثه وأمره بالأخلاق تجيء لنا الطريق لنعيش في روضة الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وابتداء في الأخلاق العامة يقول صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا وفي رواية إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا وفي معاملة الوالدين وبرهما يقول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحب الناس بحسن صحابتي فقال أمك ثم قال من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك رواه مسلم وفي معاملة الزوجة خاصة والمرأة عامة سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجا يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وفي المحافظة على المسلم من انتشار الرذيلة وإتيانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة اللهم ارزقنا ابتداء النبي اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر بارك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واغفر اللهم ولاة امورنا اللهم ارزقنا ابتداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اقوالنا وافعالنا انك على ذلك لقدير عباد الله ان الله امركم بامر بدعته بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لان تذكروا ان الله